أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله أقدم درجة السلام عليكم آه، من دعوة كان كراتو من دوسة مايكي صلى الله عليه وسلم من أجل كمان للتافي من البركة تاريخ الحوادث والأحوال النبوية نا السيد محمد ابن علوي المالكي الحسني المكي رحمه الله تعالى سنة من أجل wato harasuhu sallallahu alaihi wasallam masu wato masu gadinsa sai muka zo kan zubair ibn al-awam ana ji ko a ranar handak wanda ya kai magana kan ɗansa wanda yake taji ne rotun zubair wajen jaruntan shi zubair ne dan shi zubair saboda jarunta da da neman shahada duka ƴaƴansa sunan shahidinsa bai taɓa haifan ɗansa ba sunan shahidi ba wai wai kwaɗayin ɗan ya yi shahada dan Allah ka ba ba wai shi kadai zubair ya zama shahidi ba ƴaƴan ma ba ya zama ba wanda ba shahada yi ba Abdullahi dan Zubair sunan Abdullahi ibn Amr yasa baban Jabir dan Abdullahi wadan shi ma ya zama shahidi idan ana ji Eh, wannan ya sunansa Mus'ab irin Zubair sunan Sayyidina Mus'ab ibn Umar al-Muqri wanda ya shahada a Badar a Uhud farkon jakadan manzo Allah sai sunan sa yasa haka Urwan ma sunan wani shahidi ne haka Munzir ibn Zubair shahidi ne haka dukkan su dai to anyway shi muna magana kan kan Urwan ibn Zubair ko muka ce ya je shan zamanin uh, Walid ibn Abdul Malik dan sa ya rasu ko haka ne bayan ya bisa dan ya samu ciwon kafa wanda ciwon ya sa ciwon kaman kyansa ya ci kafa sai aka gaici likitoci suka duba suka ce ai sai da yanke kafa to cewa sai da yanke kafan nan sai ya zama sai ya zama eh, wato da ya za a yanke dole sai an masa anesthesia a wancan lokacin anesthesia ba irin ta yanzu ba ce wani abu suke kwaba ta yadda kayan maye haka abin da ya shafi kayan maye kamar nan ya sai mutum ya sha ya bugu ya bacci to sai ya zo a yanki sai ce shi wallahi ana la asta'inu bil ma sai ya tafi talabi shifa ba zan nemi taimakon sabon Allah wajen neman lafiya ba don haka sai dai hakura aka ce aka ce to yanzu ya za a yi ce to a zo a yanke yana sallah jama'a ka ji sallan su ba yana cikin sallan ne ba yana ruku me yanka ya zo ko ya sujada ne me yanka ya zo ya yanke kafar duk da da aka gama sai da ya suma amma dai ya iya jure zafin saboda yana sallah to kar kai mamaki dan mai adalci ce wai wai za a taita ila salati menene fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha wacce gilbin muraqabati malakan da zai salli min ajlihi to karka yi mamaki haka karatun yake tunda Allah ya ba mu iko to Zubair yayi shahada mun faɗa ranar a yakin Siffin a yakin Jamal a Jamal yawmul Jamal wanda Amru bin Jarmus ya kashe shi ko da shi da Sayyidina Talha tare suka yi shahada shi Talha wanda suka zo tare ne wani wani ya hare shi da kibiya ya dana ya harbe shi a kafa kafin ya cika sai ya ji tambaya da Allah waye ki tare da Aliyu anan waye ne jiki mutane Aliyu wani ce ce ga bai'a ta tajjidi ka kai masa radiyallahu anhu to taiwa sai Ubbad ibn Bishr shi ma al-Ansari baransa sai Sa'd ibn Abi Waqqas shi ma imam muslim ya kawo mana tarihin rasuwansa ana ji ko wajen maganan janaza yadda aka man sallah a cikin masallaci sai da Aisha ta nema dan ran da Sa'adu zai bar duniya Sa'adu na biyo kasan tsohon musulunta ne tun a Makka a dalilin sa aya cikin sutul an kabuci da nace sutul man suka sauka wa sanal insani ba da hus wa sanal insani ba da ihsanan ko nai na kenan na wayan jada ka ci shi ka bi ma da saka birun wala su yi an ka buci da wasu lisan da walda ihsanan hamalatu ummuhu karan wa datu karan wa hamlu wa fisalu salasuna shahran wannan ayoyi guda biyu sun sauka ne a dalilin sayyidina sa'adu ibn abi waqqas saboda babarsa da ta jiya musulunta ta ce ita wallahi a ji a gaya masa ana ji ko a gaya masa ko dai ya bar musuluncin nan ko kuma ko dai ya bar musuluncin nan ko kuma wato ta yi yajin cin abinci da abin sha dama za a da ke take kar a daka mun da na sa da ɗana ku je ku ce su kawai na yajin cin abinci inda ko gaya masa to zai bar ya bar addinin Muhammadu ko kuma bari in mutu a yunwa ina tsaye a rana sallallahu alaihi wasallam da aka gaya masa ya taso yanzu inda take ce iya mama kin san da aka nan nayi suna wajen biyan iyaye ku tace eh kwarai kuwa dana ce to bari in ga miki wallahi bin da ne Muhammadu ba bin da Annabi sallallahu alaihi ba na dina ba ne yace mata da za a mai da rayukan ki kaman batur a baki rai guda ɗari a sa ɗaya ya mutu a sake sa ɗaya ina ta ka san ya fi jan rai har a zo na ƙarshe ce wallahi ko motsa ba zan da aka tun da wuri ki nemi abinci ki tun inda yake tun bai sanyi ba ki nemi kuma inuwa tun da wuri ki tana ji haka ta fashe da kuwa ta ce wallahi na san na yi asarar ɗana shi ma ya fashe da kuwa ce ni ma mama na san na yi asarar ki sa'adu ya yi hijira da jallahu ta'ala anu yana cikin mazajen da suka halarci yakin badar da udu da kandak annabi yana cewa irmi sa'ad fidaka abi wa hummi har ba sa'adu sahabbai suka ce ba fito ji annabi haɗa uwa da uba mu wani mutum ba sai sa ya ce uwa ta da uba su fasa a gare ka mu kuwa ke ce uwa da uba su fasa ga manzo Allah ya annabi ga salasa ga yana ga sa wai uwa ta da uba na su fasa a gare ka irin sa fidaka abi ummi shine shauke ya basu lokacin da je kabarin da ake cewa na sa'adu ne a China amma mun tambayi malaman hadisi suna cewa tun daga hadisin musu ya nuna sa'adu a Madina ya rasu wani ne cikin jikokin sa'adu mai sunansa don an je ce sa'adu na biyu wa kasim ko mashahad ne cikin mashahid yadda akwai mashahad na hussein a masar mun san kuma a karbala aka binne shi amma wannan mun san cewa kansa ne radiyallahu anhu aka bisne a a masar shi sai na hussein jikin kuma yana karbala alayhi salam to shine ana jigo shehu na cewa da yaji alaika salamun layi ya sadu inna ataka kifafun yarji'una siqala yana cewa au yana cewa bi, bikantona jambal karmi sa'adu tawassuli ana jigo uh, bikantona jambal karmi sa'adu tawassuli inda yake cewa رماهم بيتيما رماهم بأمر الهاشمي وإنه أذاق الجموع المعتدين وبالا عليك سلام الله يا سعد إنه أتاك خفاف يرجون سكالا يا يا حربي su da kibiya da umarnin Bahashimi annabi kenan irmi sa'ad yace ramahum bi amril hashimi fa inna azaqa jumu'al mutadina wa bala to ya rasu a Madina radiyallahu ta'ala anhu awadil aqiq yana da gidansa ba da gidan da zai rasu yarsa tana ta kuka ya ce kukan me ke yi wallahi lan yu'azzibani Allah abada wa ana min ahli janna Allah ba zai ta mu azaba wallahi ni dan aljanna ne Kar ki ji komai shine ba sai yar yaje yaje bari ma gwada miki bude wancan wancan taskar ki gani bude wancan ya nuna to noji cikin inda yake adana kaya bude wurin ta bude sai ce ɗauko wannan mayafin da ke gani a ciki ta ɗauko yake to kin ga wannan mayafin da shi na fara karabbata da maƙiya Allah abada to yau ne zan sadu da Allah ina so in sadu da Allah kuma yana jikina yadda na gamu da maƙiyansa da shi abada yau kuma zan sadu da shi da shi a jikina da shi za mu dinka fa mutane nan manya ne kuma haka aka yi radiyallahu anhu to da aka kawo gawan Sa'adu Madina a nan da aka kawo shi masallaci inda za mu sallah ka san sallan janaza baya masallaci a ka'ida waje da masallaci ake to sai sai da Aisha ta aikata ce don Allah suna roƙo da yawun da yawun sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi tana roƙo a shigo da gawan Sa'adu masallaci saboda su ma matan manzo Allah sallallahu alaihi suna so su samu tabarrukin yi sallah dan Allah ka ji ba sai suka ce ah umar ta manta ne ai ba a sallan gawa a masallaci sai ta ce ah me yasa mutane suke yawan manta ilimi sun manta yan afra guda biyu annabi a masallacin musalla sallallahu alaihi wasallam ai ta kama ana yi to wannan kenan to shine sadun nabi wa kasar jalla annabi ya sha masa kirari cewa dan aljanna ne saboda wata rana ana zina fadansa sai yana ce ashirin bashin bin janna shi sa din nan kamar yadda ku sani abubakar umar usman ali sa'ad sa'id zubair talha abdurrahman afi abu ubaid ibn jarrah to sadu na cikin su kari akan wannan wata ana fada sai ce jama'a yanzu na dan aljanna da shigo muku ta wannan kofa ya nuna kofa sai kowa ya ji da ma bai shigo yanzu ba da ma bai shigo ɗazu ba da yanzu ko sai shigo shine dan aljanna tun da annabi kofa ya nuna ba da ko wani ya tashi ya fita ya dawo taurin ku zauna yanzu da aljanna yanzu da muke zaune da kunan da aljanna zai shigo suna zaune ko sai so ga sadu ya shigo shi sadu bai san da magana ma fa tun da bayan aka faɗi ya samu dai zauna da jalla sai ya ga ko ana ta kallon su bai san dalili ba da ya koma da jalla gida da ya abdullahi da umar yana wuri shi ne yana so dabara don ya san wace ibada sadu ke yi a koyar allah ya ci shi har annabi ce da aljanna sallallahu alaihi wasallam sai je cewa ya je dabara cewa sadu da Allah na dan samu rashin jituwa da mahaifina da gidanmu amma ina son dan bashi space dan bashi fili ya huce tukunna zan da gidanka da Allah dan kwan biyu albashi idan ya huce sai kwan ta ba ku ahlan wa sahlan marhaba ashe yazo ya masa ido ne ya ga wace ibada yake hada zama dan aljanna tun bai mutu ba radiyallahu anhu jami'an so da yazo ya bashi matsuke sauka bayan sun ci abincin da rani komai dare sai ibn umar ya tashi ya leka ya ga wai sa'adu zai tashi ta zabga sallo ya ga ya miƙe na ta bacci ya ce ta ƙila na jira sulusin da ya wuce tun da ce kumin lila illa kalila nisfau an kusuru kalila an auzin alai to yana jira wata ƙila wannan kashe-kashen daren ya ga an je nisfau din ma bai tashi ba an yi rabin dare yana bacci shi aka je sulusin ƙarshe sai kusan dab sai ya tashi ya yi na firfitinsa ba wani yawa da musu dace da gari yawa suka gida ce masa to wallahi bari in gaya maka dama ban da wani matsala da mafi na wayo na ma me ya faru ya ce muna zaune na nan sura sai ce mana dan aljanna zai shigo nan yanzu sai ga ka shigo to annabi ya faɗa ya zama nasu kai dan aljanna ne to sallallahu alaihi wasallam kace zan ce bari in biyo ka in ga wace ibada kake ka zama dan aljanna tun anan ni ma in kuma gida rika yin ta kaji dabara sai ce wallahi yadda ka gani na haka nake yadda ka gani na bacci nan sai dai ya kusa ƙarewa zan tashi na yi abin ta sallar sallori na amma da akwai abu da ya ce mene ce ban taɓa kwana da musulmi a zuciya na ba ya sa duna ga a nan inda muka yi nan nake barbar ban taɓa zuwa gadona na kwanta bacci da wani musulmi a zuciya na ba la ahmilu hiddan li musulmi ko dighnan la ahmilu dighnan li musulmi Allah ban taɓa ɗauka wani kiyayya ko wani kwafe ma wani musulmi ba. Sai Ibn Umar ce to wannan abun shi kake iyawa. Mu ko da kaga sallolin da muke da shi kake iyawa mu ko ba ma iya shi. Sallolin da muke da dare ko su mu muke iyawa. Yana sai ta fita. To sa sai Abu Ayyub al-Ansari bi Khaybar da mai ce wa Ubadu Ibn Bishr wa Sa'duna biyo kazo Abu Ayyuba da khaibar su ne masu gadi sa khaibar waye abu ayyub al-ansari farkon wanda ya play host to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara host din shi ya bashi masauki mun faɗi yadda aka yi duka to wannan shi yana da ibe ne hawa ɗaya ko na ji muku yana bibango saboda girmama annabi ko sai ta kama rufin wai kar annabi na ƙasa shi ya taka rufin sallallahu alaihi wasallam to dan Allah ka dubi inda Madina je ka sa ina ina abu ayyub ya rasu a ƙasar Turkiya yanzu baka yi saka tashi Madina zuwa Turkiya ba sai a jirgin sama jirgin sama kuma sai ran daga ka sauka ba sa'o'i ba ban zuwa daga Madina zuwa Turkiya ba amma shi akan doki lokacin ba Turkiya wurin ba ba lokacin kasar Rom ne kasan Arnan daular Rom ne a wurin lokaci suka tafi jihadi lokacin zamanin Muawiya da ya je radiyallahu ta'ala anhu ardahu aka masa ruwa ruwa zai cika sai komanda ya ce me buri kace buri na ka dau gawa ta ana gana in na cika ku ɗaugawa ta kar ku bi sinan ku kara nan zuwa can cikin ƙasan arna can ciki sannan ku binne su ba suna da yanayi da suke so su isarwa Allah da saƙo da yawa sai da aka can ciki aka binne shi daga ba nan da kabarinsa suke roƙon ruwa tun ba su musulunta ba ni nan da nake muku magana na je kabarin na je na tsaya kan kabarin hatta rigarsa da ya iso da ita wurin mayafin ƙarshe adanawa suka yi kullum wata ramadana sai sun fitar sun shafa tabaruki wallahi na je na tsaya kan kabarin mun je da maulana shi a gazar turkiya har wurin mun je ga masallaci a wurin ga ga ga ga hubbaransa radiyallahu ta'ala to ka duba wanda ya ba annabi masauki a Madina amma wai shi ka duba inda kabarin sai ke can da nisa kuma shahada ya aure kuma kun san hikimar ce a dauke shi a nausa da shi cikin kasar nan wai ya gwada ubangiji ba cewa wai nan mamansa ne ya kare ba dan rai ya fita ba ba nan ne wurin tsayawan shi ba da haka a ya cika ma shi bai dai tsaya nan ba a daɗa nausawa da shi da goma su nausa da shi can ciki kuma don karama hijira bata jiyo ta kai karni na takwas ba zuwa na tara wallahi sai da ya zama sarkin musulmi na duk duniyar musulunci yana inda kabarin abu ayyuba yake ba makka da madina ba ba iraq ko sham ba nan inda kabarin sake nan ne zama shine kafitan na musulunci ka ji wani sakon kuma sako wato zai ja shatin boda ne a wurin ashe yayin da iyakar ƙasa sai da ya zama daular Ottoman Empire Turkiya ta karbi daular duka musulunci kuma daga wurin ta fara mulki sun ci Romawa sun ci kasan sun kafa daular musulunci wanda ita ce kasar Turkiya yanzu to wannan shi Abu Ayyub al-Asai sun Khalid bin Zaid mun fada a Khaibar sai Bilalu ibn Rabain al-Habashi a Wadil Qurashi kuma a yakin da aka je Wadil Qura wayannan suna gadin manzo sallallahu alaihi wasallam ne ana ji da kyau kafin saukan faɗin Allah wallahu ya su muka minan nasi walamma nazalat wallahu ya su muka minan nasi al'aya taraka sallallahu alaihi wasallam hirsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai bar bai da wani haras bai da masu gadi wanda suke gadin sa ya sallame su bayan saukar wannan aya ya ce musu izhabu faqad asamanillahu ku tafi Allah ya riga ya kiyaye To wannan kenan sai rusulu ko ilal muluki yana da 'yan sakonni da ya tura wato jakadodi ma 'yan aika wanda ya tura zuwa sarakunan duniya suka musu abin musulunci da farko akwai amru ibn umayta damari wa wa awwalur rasulin ya ba su rasulullah sallallahu alaihi wasallam najashi shine farkon dan sakon annabi sallallahu alaihi ya tura wajen najashi wa ismu ashama sunan najashin ashama wa ma'anahu atiya da yaran su na bashin ci sun a sama ma'anarsa da lafiya atiya wato kyauta da aka tura amr ibn umayya damari ya kai masa wasiƙan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya karba fa wanda a kitaba rasulullahi sallallahu ala ainai ya rage wasiƙa na sallallahu alaihi yasa kan idanunsa guda biyu saboda girmamawa wani zalamin sariri ya sauka daga kan gadonsa na mulki wajen lasa alal ard ya zauna akan ƙasa saboda girmama saƙon manzo Allah su kasu wa aslama ya musulunta a take wa ma ta fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wuraren hijja ta shekara bakwai haka ana ji or there about o ya wuce bakwai ba fi santisin shekara ta tara ta hijira amma su musulmin habasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga tura ce su dawo tun shekara ta bakwai to Fayalla alai yawan annabi da sai masalla a Madina. Salatul ga'ibi a kansa aka fara irin wannan sallah. Sai dahiyatun da khalifatul kalbi akwai dahiyatul kalbi mutum nan mai kyan kama wanda mala'ika jibril alaihi salam ke yin sifan sa wata yin zai zo jani sallallahu alaihi wasallam dan banu kalbin ne larabawan can kasan sha ana ji ila malikin rum zuwa ga sarkin Rom, Kaisar, wanda da turanci ake wasa Caesar, give what belongs to Caesar to Caesar and give what belongs to God to God according to them ba mu ba abinda ba na Allah ba wannan ya zama hazarin lahi wa hazali shuraka'i nan kenan wa ma kanu shuraka'i fa la yasillah wa ma kanu lahi la shuraka sa'a ma yakum shine Caesar Kaisar kenan sarkin Rome shine Roman Empire emperor so wa huwa Heracles shine Hercules har yanzu sunan sa na turanci Hercules shine Heracles Heracles Heracles yawwa فثبتت عنده نبوة النبي صلى الله عليه وسلم shi a wurin sai da ya samu sai da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata sai ya tabbata da gaskiya annabi ne fahamma sallallahu alaihi wasallam fahamma bil islam ya ya himmatu ya musulunta walan tuwafiqur rum mutanen sa na rum basu goya masa baya ba fa khafam ala mulki sai ya ji tsoron su akan mulki sa fa amsaka sai ya dakata like na ma ce ba sarki bane ya musulunta ya fi masa To. Da farko abin da ya yi da aka kama masa wasiƙar bayan ya karanta, ya ji gaskiya ne, kafin ya karanta da yadda ya kira zagagensa gaba ɗaya manya, sai sa aka rufe ƙofofin fadan gaba ɗaya ba fita, su ba su a rufe, ashe duk kowane suka shiga ba za su yi fitowa ba sai an buɗe. Da suka shigo sai ya tambaye su, ya ce sai ya karanta musu saƙon ya karanta musu saƙon cewa ya karanta musu saƙon cewa gashi abinda annabin ƙarshe da annabi isa ya mana albishir ya- ya bayyana ga abin da ya turo mana kuma ga abin da yake cewa me kuka gani to sai suka ce ai ni dai ina gani rom kun ga wannan mutumin da gaske annabi ne kuma an ga mana a littafin zai bayyana kuma ga siffofin sun tabbata kuma kun san lokacin aiwan sai yayi wannan taura lokacin girman sa ma lokacin sannan sannan ta di yayi to gara mu bi shi mu samu da farko ma da kyasu abin da kan ya ga musu me kyasu ce halakum fi izzid dunya wal akhirah ko za ku yadda in kira ku ga zuwa ga girma na duniya da lahira wanda mulkin ku zai tabbata har abada ba za a sauke ku ba ba juyin mulki ba wani ya gaje ku daga ba kuma ku je lahira ku zama mutuna ke ku shiga aljanna suka ce eh yace to gashi gashi wannan annabi na karshe bayani in kun bi shi kun san cewa mulkin nan namu zai dawo ma hannun mu ba nan in kun ji ko wallahi kun san sai ya mallaki nan inda nake zaune har inda kafafuwa na suke tsaye abin sa sai ya game duniya to sai suka yi fishi suka tashi suka fita cikin fishi can su ba su goya masa baya ba suka bar shi kadai suna zuwa kowa suka samu kofin a rufe da suka zama a rufe sai suka da suka dace musu eh suka ce musu a daman gwada ku ne in gaya kuke da karfi wajen kishin kasa da kishin addini ko tsara tun da ku naga kuna da kishi to mu ci gaba kawai Mu- da mulki sai suka- sai ya ki shine fa kafan ala mulki yaji tsoron su akan mulki fa amsa ka sai ba su musulunta sai wa Abdullahi bin Huzafa Sahani shi aka tura ila Kisra zuwa ga sarki Kisra Malik Faris sarkin Farisa fa mazzaqal kitaba ya kikkita littafin a wasiqa ne sallallahu alaihi wasallam wa ga sallallahu alaihi wasallam mazzaqa Allahu mulkahu kullahu mazzaq Allah ya tarwatsa mulkin sa tarwatsawa na gaba da to shine a sauran to dan tsaya nan ma amsa tambaye daya ko biyu akwai sun addu'a insha Allah akwai mai tambaya na kakalla shi sarki na kuma shi ne suka yi magana a kai ke magana shi kai magana a kai yanzu a'a na Rome dai Najashi kana ga ka dazu ya musulunta yi ya sauka har ƙasa ya gimanta ya musulunta shi zama shi ne wanda aka ce mike sallah ta zama ya mushi sallah a gaba ɗaya daga eh, eh. amma shi na Rome ya tabbatar da musulunci gaskiya ne amma bai kawo don gudun mulkinsa taiwa ko ne oh bis- na bismillahirrahmanirrahim dan su da sabbi da sabbi alhamdulillah assalamu alaikum